الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wanda kungiyar jama'atu izalatul biya wai kamata sunna take tsarawa da muke gabatar da shi a wannan masallaci na jibis bakin kasuwa damba yau muna sha shida ga watan ramadan shekara 1446 wanda ya zo daidai da 16 ga watan uku shekara 2025 karatunmu na jiya mun tsaya suratul an'am aya ta 117 a ayoyin da muka karanta suna magana akan rarrashi da ake wa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da kuma cewa shaidanu suna wahayi a junansu suna ado a magana a ƙawata ta a sa zaƙin baki a canja magana daga fiskarta domin a karkatar da zukatan waɗanda ba su imani da Allah da ranar lahira ba amma wanda ya imani da Allah da ranar lahira duk ado da za a yi wa magana a canja mata fiska to Allah maɗaukakin sarki yana faɗakar da shi yana ganar da shi za ka gan shi koyaushe yana nan a tabbace kamar yadda dutse yake kafe shi ma na kafa akan gaskiya baya girgiza baya canjawa ba a iya motsa shi daga kan aƙida ingantacciya ta addinin musulunci wannan shine tsari da ya kamata dukkanmu mu kasance a kai kar mu yadda duk guguwa da ta taso ta tafi tare da mu in wannan ya zo ya canja manhaji da tsari ya bar kan sunna zaƙin baki ya ruɗe mu ko yawan jama'a mun ga sun karkata zuwa abu kaza ya ruɗe mu mu bar abin da yake gaskiya mu riƙi ɓata ubangiji kalmominsa sun gama cika an yi wahayi na alƙur'ani sunnar manzan Allah tana nan an dawwana ta an rubuta ta hadisan nan su ake aiki da su tun da kuma har yanzu da su za a ci gaba da aiki ga duk wanda yake so ya yi addini irin addinin da mutanen baya suka yi sai dai in wani addini daban kake so ka yi to sai ka canja don haka kada mu yadda da rudani na jama'a ayoyin da za mu karanta yau ci gaba ne da bayani na baya maganan zuhrufal qawli gurura a ƙawata magana don a ruɗi mutane ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo mana misali da raddi akan masu ƙawata magana wajen halasta haram ko kuma haramta halal Allah ce fakulu mimma zikra smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'mini
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين na'am ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fakulu mimma zikra smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'mini wannan raddi ne ga kafirai da suke kawata magana suke mujadala da muminai su ruɗe su don su ci mushi sukan ce me yasa abinda Allah ya kashe da kansa kuke haramta shi ko kuma kuke halasta abinda kuka kashe da kanku kisan ku ne ya fi daɗi ko kisan Allah mun fahimci wannan magana wannan kun ga zukhrufal qawli ghurura kenan an kawata magana an mata ado kaga duk wanda zai zo ma da irin wannan idan baka amfani da nafsi da wuri zai rude ka kai tsaye ya zo ma da falsafa kai yanzu Allah ya kashe abu ka ce bai halasta ba kai ka kashe ka ce ya halasta to wa zai halasta ma in ba Allah ba mun gane ku kamar yadda ake fakewa da son manzan Allah kai yanzu manzan Allah ne ba za a ce manzan Allah ba eh abinda ba haka aka koyar ba manzan Allah an yi a gabansa irin waɗannan abubuwa ya hana kai kuma yanzu ka zo kana yi kuma daga kayi magana sai a ce shi kenan ba ka son manzan Allah to ubangiji ya ce kar mu yadda da irin waɗannan maganganu da ake musu ado abinda Allah abinda kuka ambaci sunan Allah to shi za ku ci abinda ya mutu kar ku yadda ku ci ubangiji ya ce hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nabihatu wa ma akala sab'u sai aka ce me illa ma zakaitu an haramta muku cin mushe waddamu da shan jini wanda yake tsubtuwa an haramta muku hanta jini ne saifa jini ce to su wannan ba a haramta ba jini da zai dan shiga jikin nama ko an wanke shi misali bai wanku yadda ya kamata ba aka soya kaci wannan ba matsala amma jini da yake tsurtuwa a tara shi a dafa ko a sha ko a yi wani abu da shi to wannan Allah ya haramta a da naman alade da me wa ma uhilla li ghairi llahi bihi da abinda aka ambaci aka daukaka sunan wani ba sunan Allah ba an zo yanka shi aka ambaci sunan wani ba sunan Allah ba duk Allah ya haramta irin waɗannan namomi sai Allah ce illa ma zakkaitum sai wanda kuka samu kuka yanka da kanku kuka ambaci sunan Allah Allah ce duk naman da aka yanka ba ambaci sunan Allah ba karku ci fakulu mimma zikra smullahi alaihi idan aka ambaci sunan Allah a nama bahimatul an'am da sauran dabbobi da tsuntsaye da aka halasta mu ci to idan an ambaci Allah to ku ci kar ku damu da maganar da ake cewa wai ko kuka kashe ba Allah bane ya kashe mun gane ko to da maganganu masu kama da irin waɗannan duka wajibi ne mu nisance su kada mu yadda muna ruɗuwa da irin waɗannan maganganu ɗin ka ji mutum an yi abu ya ce ma amin don ya rasu lallahi amin kuma don ya rasu lallahi so ake a fake a zo ana shirka da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi manzon Allah kuma babu wata ƙofa ta shirka face sai da ya toshe wannan kafa sai da ya toshe wannan kafa wani abu ya faru a zamaninsa ya yi ƙoƙari wajen kashe wannan wuta da toshe wannan kofa sai wani ya ce masha Allah wa shi ita Allah ya so kai ma ka so manzon Allah ya tsawatar masa ya ce aj'altani lillahi nidda qul masha Allah wahdahu ni din zaka mai da ni abin bauta ka sanya ni na zama kishiyan Allah ka ce Allah ya so shi kadai lokacin fa manzon Allah yayi abin sai aka ce kai ma ka so ya ce a'a Allah shi kadai ya so wani munafiki a zamanin manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi a munafircinsa ya addabi mutane sai suka ce umu nastaghisu bi hazar munafiq ay bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadha munafiq ku tashi mu nemi agaji agajin manzan Allah game da wannan munafikin kalmar istighatha manzan Allah sai ya ki yace la tastaghisu bi istaghisu billahi kar ku nemi agaji na ku nemi agajin Allah duk wata kafa ta shirka manzan Allah sai da ya toshe to amma yanzu ana dawo da irin waɗannan kafafa da manzan Allah ya toshe su ubangiji ya ce in kun yi imani to ku ci abin da aka yanka aka ambaci sunan Allah Allah ce wa malakum Allah ta'kulu mimma zikra smullahi alayhi me zai hana ku cin abin da aka ambaci sunan Allah dan maganar mai magana ya ce wai ku kuka kashe ba Allah bane ya kashe ku ki ci ya halasta muku mushe kuma ku ci kar ku yadda da wannan ai wa qad fassala lakum ma harrama alaykum ma hurrima alaykum an muku bayani dalla dalla na haram kamar ayar da muka karanta a baya hurrimat alaykumul maitatu an muku bayani manzon Allah ya muku bayanin halam ay halal da haram ya muku bayani aka tambayi manzon Allah game da me game da maitatani mushe guda biyu yace waɗannan sun halasta fara da kuma me da kuma kifi ko naman ruwa naman ruwa mushensa halal ne kifi e fara mushenta halal ne mun gane ko duk an muku bayani a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah abin da yake haram kuma an muku bayanin abin da yake haram don haka kada maganar wani da zaƙin baki ya zo ya sa ku zama kun samu shakku game da halal da haram mun fahimci wannan ko yawwa abinda aka ambaci sunan Allah ku ci me zai hana ku cin abinda aka ambaci sunan Allah bayan an muku bayani dalla dalla na haramu da halal illa maqrirtum ilaihi abinda aka muku sassauci na haramu shine abinda tilas yasa dole sai kun ci haram din kamar mutumin da ga halaka ta zo masa babu abin da zai ci sai dai mushi aka ce ya ci gwargwadon biyan bukata wanda yanzu yunwar jikinsa za ta mutu shikenan ya ci gaba da tafiyarsa wannan ya zama mutsar mutumin da ya shiga cikin halaka ya shiga cikin wani irin mummunan yanayi zai cutu idan bai ci mushen ba sai aka ba shi dama mun gane ko to wannan ne kawai aka halasta muku amma kar ku yadda da maganganun mutane wa inna kathiran la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilmin da yawa daga cikin mutane suna batar da mutane da san ransu ba tare da ilimi ba mutum kawai zai kawo maka magana ta san rai da ta saba maganar Allah da maganar manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dan ya batar da mutane dan haka kada mu biye maganganun mutane inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin ubangiji ya fi kowa sanin waɗanda suke ketare iyaka duk wanda ya ketare iyaka ubangiji yana sane da shi ya san 'yan ta'adda wanda ba sa bin dokokin Allah da manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ubangiji ya ce wa zaru zahiral ismi wa batinahu wa zaru zahiral ismi wa batina innal ladhina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaftarun bima kanu yaqtarifun
إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وانجي يتي وذروا ظاهر الإثم كالي زنبي wanda ya bayyana wa batinahu da aikin sabo wanda yake boyayye innal ladhina yaksibuna al-ithma wanda suke aikata aikin zunubi sayujzauna bima kanu yaqtarifun za a musu sakamako da abin da suke aikatawa zahirin ismi wa batinahu malamai suka ce zunubi wanda ya bayyana a kowa cewa zunubi ne daga ka aikata an san zunubi ne to wannan ku nisance shi zunubi koyayye wanda kai ne ka san zunubin amma ba kowa zai fahimci wannan zunubi ba ne to shi ma ku nisance shi akwai abin da za ka yi ba zai fito fili ba kai kadai ka sani ka aikata wannan abu suka ce shi ne batsina zahirahu abin da wani zai sani cewa zunubi ne ka aikata wani na gani ko wani ya san ka aikata zunubin to ka rabu da shi da zunubin da za a fahimci ka aikata da zunubin da ba mai fahimta ka aikata daga kai sai Allah kowanne ku nisance shi bi ma'ana ittaqullaha sirran wa alaniyata ku ji tsoron Allah a boye da kuma ku ji tsoron Allah a fili misali yanzu zahiral ism muna azumi sai mutum ya zo ya ci abinci ya sha ruwa da gangan a bainar jama'a wannan ya zama zahiral ismi batinahu ka shiga ɗaki kai kaɗai ka sha ruwa ka ci abinci ka huto ka nuna kai mai azumi ne ya zama batsina ku mun fahimci wannan daga cikin zahiral ismi a mutum ya ƙi yin sallah da gangan a ga baya sallah to wannan ya zama zahirul ism ko kuma ka zo kai sallah amma dan riya ya zama batinu mun fahimci wannan ko to duk irin wannan aiki na zunubi ku nisance shi wasu suka fassara duk wannan yana daukan ma'anansa suka ce zahirul ism shine al-ma'asi wa dhunub allati tuktasabu bil jawarih ayyuka na zunubi da ake aikata su da gaban jiki suka ce shine zahiral ismi batinahu zunubai da ake aikata su da zuciya zuciya kamar mugunta to a nisance ta hassada a nisance ta mun gane ko rashin nuna kwaɗayi daraja a wajen Allah wannan zunubi ne a ce ka yanke tsammani gaba ɗaya kai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba ka da wani tsammani ka zama hopeless to wannan shi ma a nisance shi suka ce duk wani zunubi na zuciya da ake aikata shi a nisance shi da zunubi da ake yinsa da gaban jiki a nisance su duka waɗannan fassarori da malamai suka yi duka fassara ce babu wani warwara tuka da warwara a ciki fassara ce da take ƙarfafa juna mun gane ko wanda aka fassara shi zahiral ismi kowace fassara aka yi ta dace da wannan aya mu nisanci irin waɗannan zunuba batinil ism koyayyen zunubi mu nisance shi ko ya yake zunubi ne na zuciya ku ya kai ka je ka aikata zunubin ba wanda ya sani duk waɗannan mu nisance su innal ladhina yaksibuna al ism wanda suke aikata ayyukan zunubi Allah sai ya musu sakamako da abin da suke aikatawa wannan aya kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yarahu duk wanda ya aikata aiki gwargwadon ƙwayan zarra da ya kai gwargwadon ƙwayan zarra na sharri to zai ganshi ran tashin alkiyama wannan ga wanda bai tuba ba har ya mutu ko kuma Allah ya yi sakamako a mutum ya kama shi da laifi a nan gidan duniya aka masa sakamako aka ɗanɗana masa uquba yana da imani yana da sauran imani sai aka masa uquba akan zunubansa to da tsammanin in Allah ya ga dama ba zai kama shi da laifin alahira ba mun fahimci wannan ko amma idan mutum bai tuba ba har ya mutu to al'amarin sai yana wajen Allah Allah zai masa sakamako kuma zaka ga wannan zunubi da ka aikata Allah ya datar da mu ubangiji subhanahu wataala ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون نعم هل ينزل أنا مجانا أكن أبين دي شافي ينكا ubangiji ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi can ana wato nusar da masu imani cewa in dai aka ambaci sunan Allah a abu kawai ku ci ku ci nan kuma sai aka ce duk abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba to karkuci wannan ambatan sunan Allah ya dangana daga ciki akwai ma'uhilla li ghairi llahi bihi abinda aka yanka shi ka san ba dan Allah aka yi ba don wani abu ne na kafirci aka yi shi wannan malamai sun tafi da cewa haramcin wannan abu da wannan wasu malamai suka dogara cewa yanka da za a yi akan kirsimeti ba don Allah ba ne don addini ne don bauta ake yi suka haramta shi wallahu ta'ala alam kuma zahirin gaskiya e, menene ma abin da zai sa don kiristoci sun yi kirsimeti su ɗauke nama su baka kai baka cin nama ne har sai ka zo kana wahalar da kanka wai za ka ci ko ba za ka ci ba kwaɗayin yayi yawa ai mun gane ko a duk abin da aka yi shi don addini kuma ya saba mu addinin musulunci to wannan yana cikin ma la yuzkar ismullahi alaihi ba za a babu maganan ambaton sunan Allah ka san dai mutumin da ya yarda annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne ya zo kuma zai yi kirsimeti cewa wannan kirsimeti ne dan annabi Isa ya yi shi ka san dai zai wahala ya ambata ma sunan Allah mun gane ko to kab'an Allah ya ce kar a ci to amma idan ba wannan bane fa ubangiji ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum idan suka yanka haka watakil sana'arsu ne suna fawa sun yanka ko kuma abinci suke sayarwa ka zo ka ci abinci kiristoci ne suke sayarwa to wannan baka da matsala wajen ka tambaya waye yanka waye kaza mun gane ko amma idan ya tabbata da gangan mutum ya ƙi ambaton sunan Allah a yanka ko shi wane ne to karka yadda ka ci abincin inda ya tabbata da gangan ya ƙi ambaton sunan Allah amma idan mantuwa fa yayi malamai suka ce babu laifi in ka zo cin abincin sai ka ambaci sunan Allah domin an ɗauke ma al'ummar annabi Muhammadu abubuwa guda uku al-khata'u kuskure wan nisyan da mantuwa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa mastakrihu alaihi kuma da abin da aka tilasta su dole sai sun yi to wannan babu zunubi a kansu da haka idan mutum mantuwa ya yi wajen yanka bai ambaci sunan Allah ba babu matsala za ka ci amma da gangan ya ƙi ambatan sunan Allah to ba za ka ci wannan abin yankan ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hana mu ya ce wa inna hula fiskun fasikanci ne fita ne daga ɗa'a ga Allah rashin ɗa'a ne ga Allah wa inna shayatina su shaidanu da kake ganin su la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum suna wahayi a waliyansu a masoyansu don su zo suna jayayya da ku shaidanu sukan yi wahayi a junansu suna kuskus wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai an samu wata hujja wani dalili na ƙarya marar ƙarfi da za a zo a jefa muku shubha a zo ana jayayya da ku don haka kar ku yadda ku biye shaidanu mun gane ko an sake dawo da mu waccar magana ta farko wa kazalika fatanna wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura to suna da irin wannan za su zo da magana a mata ado su yi jayayya da ku idan kuka rudo da wannan maganganu nasu da zakin bakin su innakum la mushrikun shikenan kuma kun zama mushrikai idan kuka biye su kun zama mushirkai don haka kar ku biye su ku yi shirka kamar yadda suke shirka ubangiji subhanahu wataala ce aw man kana maitan fa ahyaynahu
aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mafaluhu fi dhulumat na'am كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون
نعم وبنجي يتي أو من كان ميتا متمن ليكسن تيمة تتشي fa'ahyainahu muka rayar da shi waja'alna lahu nuran muka sanya masa haske yamshi bihi fin nasi yana tafiya cikin mutane da wannan hasken kamar mafiluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha misalin sa zai daidai da wanda yake tafiya cikin duhu baya fita a cikin wannan duhun ba za su zo daidai ba kazalika zugina lil kafirina ma kanu ya'malun kamar haka ake kawatawa kafirai abin da suke aikatawa sai a nuna musu abin da suke aikatawa aiki ne mai kyau ubangiji subhanahu wata'ala ya kwatanta mumini da ya ga shari'a ya karbe ta ya yi aiki da ita ya shirya zama mutumin kirki da can kamar matacce ne babu shi daga nan ya ji wa'azi ya ji karatu ya tsaya ya bi hanya mai kyau wannan ilimin ya zama masa haske yana haskawa yana tafiya akan turba ta addini da wannan hasken wannan shine mutum mai imani ayoyi da dama suna kwatanta mana masu imani dawa da rayayye wa ma yastawil ahya'u walal amwat mun gane ko ubangiji ya ce a liyahya man hayya an bayyana eh menene liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyana duk wanda zai mutu ya halaka amma dai ga hujja wanda zai rayu ya rayu akan hujja da aka zo maganin waɗanda suka ƙi bin gaskiya sai aka siffanta su da halakakku mun gane ko saboda duk yadda ka bin gaskiya kaman ka mutu ne ka halaka wanda ya saka bi gaskiya da hujja sai Allah sai siffanta su cewa su ne waɗanda za su rayu kaga nan ma an siffanta we mai bin gaskiya da rayuwa mai bin bata da barna an siffanta shi da we da matacce da halaka to haka za mu ga ayoyi da dama suna siffanta duk wanda ya bi shari'a ta farki na gaskiya da cewa shi mai rayuwa ne wanda ya bi mummunan tafarki za ka ga ana fassara shi ana siffanta shi dawa da matacce ubangiji ya ce inna ma yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu mun yi tafsirin ayar a baya ko waɗanda suke amsawa sune masu ji wato masu imani wal mauta matattu kuma ana nufin al-kuffar yab'athuhumullahu Allah zai tada su nan ma an siffanta me matacce da kan cewa shi kafiri ne ko kafiri shine matacce ubangiji subhanahu wata'ala yace mutumin da yake da bashi da rai yanzu aka samu aka ya samu rai ta hanyar wa'azi ya rayu ya zama mutum na kwarai yana daidai da wanda yake cikin duhu matacce da yake cikin duhu ba zai fita a cikin duhun ba ba za su zo daidai ba mun gane ko koyaushe mutum mai imani yana cikin haske a koyaushe marar imani yana cikin duhu ba zai taɓa fita a wannan duhun ba ubangiji ya ce ka zalika zugina kamar haka ne muke zayyana wa kafirai ma kanu ya amalu na abin da suke aikatawa wato sai suke ɗaukan akasin da suke kai su mutane ne da suke cikin duhu ba za su fita a cikin duhun ba mumini mumini kuma yana cikin haske yana cikin rayuwa amma shedan sai ya zayyana musu cewa ku din ku ne wayayyu ko kuke ku ne kuke cikin haske kuke rayuwa mai kyau muminai da suka rungumi addinin musulunci ba akan gaskiya suke ba sai ake kallaba al'amari ake juya al'amari ubangiji subhanahu wataala yayi raddi a masu irin wannan tunanin ubangiji ya ce am na ja'alul ladina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ard am na ja'alul muttaqina kal fujja za mu sanya masu imani da suka yi aiki na kwarai su zama kaman daidai daidai da waɗanda suke barna a doron ƙasa wanda suke masu jin tsoron Allah za mu sanya su su zama kamar wato alfujjar waɗanda suke a fajirai ba za su zama daidai ba ubangiji subhanahu ta'ala ya sake faɗi a cikin suratu aljasiya allah maɗaukakin sarki ce a am naj'alu am naj'alu alladhina amanu wa amilu salihati sawa'an haka ne ko mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkum za mu sanya waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai am hasiban ladina starahu sayyiati an am naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun kuna ga zamu waɗanda suka aikata mummunan aiki zamu sanya su su zama kamar waɗanda suka yi kyakkyawan aiki sawa'an mahyahum wa mamatuhum rayuwarsu ta zama iri ɗaya a raye a duniya a ce kowa ya ji daɗi kowa yana kan gaskiya wa mamatun bayan an mutu ma a sake jin daɗi ba zai yi ba mun gane ko don haka akwai bambanci tsakanin rayuwar mutumin kwarai da rayuwar mutumin banza shi da yake ganin ka kana cikin duhun kai to shi ne yake cikin duhun kai mun gane ko amma shaidan sai ya zayyana musu cewa su ne akan gaskiya har ma idan allah ya sa suna da yawa za su fito jaharar suna bayyana ayyukansu na barna a fili suna tinkaho cewa su wayayyu ne su 'yan birni ne su 'yan zamani ne ko kuma ku ne waɗanda kuke komanku kuna mai da shi baya-baya ku gidadawa ne da sauransu to wannan yana daga cikin zuhrufal qawli gurura mun gane ko ƙawata magana ko kuma ƙawata aiki aiki ne mummuna amma sai a ƙawata shi a mai saban Allah subhanahu wataala sai ya ga abu ne mai kyau sai ya ga shi ne birgewa za a yi aure idan ba a je an gwangwaje ba an saba ma Allah ba sai a ga auren ba wani gishiri ba komai kamar lami haka aka yi wannan bikin auren amma kai da za ka zo kai walima sai a ɗauke ka kamar ba ƙauye ne ba ka san abin da kake ba mun gane ko to kun ga wancan an ƙawata masa mummunan aiki kenan an ƙawata masa mummunan aiki bayan an kawata masa mummunan aiki baya ganin laifi yake yi kai din da kake kyakkyawa yanzu kai yake kushewa kai zai zo ya kushe to Allah madaukakin sarki yana raddi a irin waɗannan mutane Allah madaukakin sarki yace kazalika zugina lil kafirin ma kanu ya'malun wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha kamar haka ne kowace gari muka sanya mata manya-manyan mujrimanta kowane gari da manya-manyan mujirmai me ake nufi da akabira mujirmai ha wasu suka ce kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa idan muka so za mu halakar da wata alƙarya wa idza an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu fa dammarnaha tadmira idan Allah ya so zai halakar da wata alƙarya sai a umurci wato sai a sanya masu jin daɗin garin manya-manyan garin mala'u sai kaga sun zama fasikai sai kaga shugabanni na garin su ne manya masu faɗa aji a garin sai kaga su ne ra'asul kufri su ne ra'asul zunub ra'asul ma'asiya su ne gaba-gaba wajen saɓan allah maɗaukakin sarki sai su aikata fasikanci sai allah maɗaukakin sarki sai ya halakar da su to kamar nan suka ce ma'ana akabira mujrimiha wato akabirha mujrimiha mun gane ko manya manya sai su zama su ne masu aikata zunubi shikenan sai Allah madaukakin sarki ya halakar da su kamar ana ba da haƙuri a manzan Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi akan abin da rashin imanin manya manyan mushrikan maka a baya Allah madaukakin sarki ya ba da haƙuri a manzan Allah cewa kar ya kori masu rauni da suka yi imani da su haka Allah ya tsara kada ya damu da waɗansu da yana ganin manya ne ba su yi imani ba mun gane ko to haka Allah yake tsarinsa sunna ce ta Allah maɗaukakin sarki wani lokaci sai kaga manya-manya ba su yi imani ba liyamkuru fiha lamun layim na liyamkuru fiha lamun ce ta aƙiba ba wai Allah ya halice su don su haka ba ne a ƙarshen lamarin tunda su ne manya su ne masu faɗa aji to sai zama suna makirci a cikin garin da su ake ƙulla makirci ake komai idan muka ɗauki misra asalin masu makirci a garin misra su wane ne manyan garin ne fir'auna da waziransa da mabiyansa su ne masu mulki su ne masu faɗa aji sai wanda Allah ya tseratar a fadan fir'auna ko kamar wannan mu'minu ali fir'aun wanda da shi ake komai amma kuma bai yarda da abin da ake ba zai naɗo labarai ya kawo annabi musa alaihi salatu salam har annabi musa ya samu ya tsira daga makircinsu kamar asiya ta yi imani allah maɗaukakin sarki ya ambace ta 'yar aljanna ce ko to kaɗan ake samu daga cikin manya-manya wani lokaci ana samun wasu za ka ga manyan ne amma kuma sun hau kan turba mai kyau mun gane ko sun hau kan turba mai kyau a liyamkuru fiha wa ma yamkuru na illa bi anfusihim Allah ce makircin da suke kullawa kansu yake dawa kamar yadda Allah ce wa yamkuruna wa yamkurullah suna makirci Allah yana makirci yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum suna yaudaran Allah amma Allah shi yake yaudaran su to dusan da mutum ya yi makirci a addinin musulunci to fa ya sani a kansa ya makirci domin allah ya yi alkawarin cewa zai me zai taimaki addininsa zai ɗaukaka addininsa zai taimaki annabawa da waɗanda suka bi addinin annabawa wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun ba sa makirci sai a kansu ba su san cewa suna makirci a kansu ba ne mun fahimci wannan ko allah ya datar da mu za mu ci gaba ko za mu tsaya na'am a mu tsaya na'am za mu dakata a nan insha allahu ta'ala a za mu tashi wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu a wannan kenan a bayan wannan akwai tallatawa da muka yi a baya na sayan sifika tare da sayan waya domin ci gaba da rekodin na karatuttuka da ake yi to ga dai sakamakon abin da aka samu a yanzu a wajen karatun mata an samu kuɗi da ya kai naira dubu ɗari da naira ɗari biyu da saba'in wajen karatun maza alhamdulillahi an samu dubu goma sha uku da ɗari bakwai allah ya saka musu da alkhairi allah ya saka da alkhairi a akawun na masallaci kuɗi da ake karɓa sati-sati wannan shi mafa na maza ne fa wanda zan faɗa na gaban nan wanda ake karɓa sati-sati akwai dubu ashirin da ɗaya an haɗa da shi irin wanda ake karɓa ran juma'a ake samun tallafi ran juma'a kaga wannan ka ai maza ne suke zuwa masallaci a wallahi an yi ƙoƙari sosai an yi ƙoƙari duka abin da aka samu an samu dubu ɗari da talatin da hudu da dari tara da saba'in an sayo sifika eh, bayan wannan shatima wato honorable dan majalisa na bauchi shi ma ya ji wannan talle na neman sifika ya ba da gudunmawa naira dubu hamsin an sayo sifika naira dubu dari da talatin da naira dari biyar har da kudin dakwanta da sayowanta da komai kenan a wancan kudi an samu balance din naira biyu ga kuma karin naira hamsin da shi ma dan majalisa bayar ya zama muna da canjin naira hamsin da hudu da naira biyu. Allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi wallahi jama'a an yi kokari musamman a irin wannan lokaci yau kwana goma sha shida fa ba ya albashi ba kuma mu 'yan albashi ne da albashin muke dogara ko shaguna ka je za ka ga 'yan shaguna suna kokawa har yanzu ba a yi albashi ba kun ga aka nemi wannan kuɗi kuma aka samu ai an yi ƙoƙari allah ya ƙara buɗa mana allah ya kawo lokacin da ko wata biyu za a yi bai albashi ba ba za mu damu ba allah ya kawo mana wannan lokacin allah ya kawo mana wannan lokacin jama'a wallahi mu tsaya mu dage yawwa kowa ya sama ma kansa mafita in kana albashi ka samu wata hanya da zaka dogara da kanka ko da ba a yi albashi ba ka ji alhamdulillahi mun gane ko ba wai dan ba a yi ba ne alhamdulillah a kana da abin da zaka rayu ba za ka ji ka girgiza ba amma a ce an samu kwana uku kwana hudu babu albashi an zo an girgiza gaskiya fa akwai gyara a rayuwar tamu wallahi mu tsaya gaskiya mu gyara kar ya zama da shi din zamu dogara Allah maɗaukakin sarki ya ƙara buɗaɗa mana Allah ya sanya rayuwar mu albarka waɗanda ake bin su ba su suka Allah ba su damar biyan bashi wanda suke da matsaloli na cikin gida da na waje da sauransu Allah maɗaukakin sarki ya warware musu matsalolinsu a bayan haka za mu ci gaba da neman taimako Allah maɗaukakin sarki ya ba da ikon taimakawa bari ku ji sahabban manzon Allah sai an dawo daga gurin yaƙi ana hanya sai a ce a sake komawa wallahi komawa suke to mu kuma yanzu ba yakin aka je ba taimako aka nema kuɗi aka ce ka ba an bayar da kyar aka samu aka bayar to kuma duk sai wani ya sake taso wato a ɗauka a baya yakin uhudu aka je waɗanda aka kashe a yakin uhudu suna da yawa sosai an yi asara a musulmai asara babbar asara ba har sai da aka yi rauni a manzan Allah an kama hanya da a dawo aka ce innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ga can mutanen nan sun saki haduwa za su yake ku suka ce to mu koma sai wannan maganar wai dan su tsorata sai ta kara musu imani da karfin gwiwa sai aka koma sai aka ce ai sun arce a guje fanqalabu bi ni'matin minallahi shikenan masu imani suka dawo gida da ni'ima ta Allah ka yi niyyar za ka yi aikin alkhairin Allah ya kare ka Allah ya kwata maka mun gane ko Allah ya maka don haka yanzu ka huta amma ka dawo da mai ɗimbin lada don haka yanzu mun gama wannan hidima ta sayan sifika la'alla akwai maganan sayan waya wallahu ta'ala alamu ga kuma hidima yanzu ta mai ci gaba da taimakon marayu da gajiyayyu mun gane ko wanda muna so a cikin azumin nan za mu yi shi insha Allah ta'ala don haka mai turmin zani mai yadi mai abinci mai kuɗi a kawo Allah maɗaukakin sarki ya taimaka mu a mu taimaki marayu Allah zai taimake mu mu taimake su Allah zai taimake mu mu ma za mu iya mutuwa mu bar mu marayu wasu za su taimake su da izinin Allah maɗaukakin sarki abu na uku akwai batun ɗaukan 'yan agaji wanda sakataren agaji ya ce a sanar za a ɗabi agaji 'yan agaji wannan shekara ɗin aikin agaji aiki ne mai muhimmanci sosai ɗanka ya tashi da aikin agaji ko kai ka tashi da aikin agaji ba ƙaramin falala ba ne don haka mu iya ƙoƙari mu saka kawunanmu musamman waɗanda suka ɗan manyanta ana buƙatar manya karkaka mana ɗan luɗe ɗan shekara biyu ko wanda yanzu ko naziri bai shiga ba ka zo ka ce zai agaji mun gane ko duk da ma dai na ga ana samun yara a cikin 'yan agajin amma dai eh masu ƙwazo yawwa to amma dai muna son masu ɗan girma ɗin ma su zo a yi aikin agaji idan muka ce za mu fita wa'azi wani ƙauye ko da ƙafa ne za a ji za a ɗauki kaya na wa'azi a je a yi mun gane ko allah maɗaukakin sarki ya datar da mu don haka ƙofa a buɗe take za a iya samun ko shugaban agajin malam hafiz ibrahim ko sakataren malam aliyu ibrahim da dai duk wani wanda aka san dan agaji ne ma ana iya samun sa sai ajiyan da ake shiga agaji Allah ya ba mu sa za mu dakata anan abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya fahimtar da mu daidai subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh